إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاترا قوة صفر هجرة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دوب الآلة لليه دود أربعين تقص وان دي دي دي دا biyu ga watan takwas shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirar alkur'ani mai girma a cikin suratul an'am mun tsaya daidai aya ta goma sha ɗaya yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta goma sha biyu Allah ta'ala ce kulli man ma fi samawati wal ard kullillah كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الله تعالى ينتمع النبي إلى دامنت الله سكارة تبتع قريش قل لهؤلاء المشركين بالله ka fada ma waɗancan mushrikan waɗanda suke hada Allah subhanahu wata'ala da wani shi muqarriran lahum kana mai tabbatarwa a gare su wa mulziman bitauhid kana mai matsa musu da rike tauhidi da rike ta Allah subhanahu wata'ala da ayyukansa da dukkan haƙoƙinsa gaba daya liman ma fi samawati wal ardh duk abin da ke cikin sallai bakwai duk abin da ke cikin kasai bakwai nawa ne ne ka tambaye su nawa ne ne ai manil khaliqu lidhalika wane ne wanda ya halicci duk abin da ke cikin sallai bakwai da kasai bakwai wa ya halicci su al maliku lahu wane ne wanda yake mulkin abin da ke cikin sallai bakwai da kasai bakwai al mutasarrifu fihi wane ne wanda yake caccanzawa a cikin abin da ke cikin samai da kasai Allah subhanahu wataala shi ya lice su farkon sura Allah ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya lice samai bakwai da kasai bakwai saboda haka amsa bayyana take Allah ta'ala shine mai halittar su kuma Allah subhanahu wata'ala shine mai mulkin su shi ke sarrafa su yadda ya ga dama lillahi mulkus samawati wal ard mulkin samai bakwai da mulkin kasai bakwai duka nawa ne na Allah ne subhanahu wata'ala kuma Allah ta'ala shine yudabbiru al-amra shine wanda yake juya lamari daga zafi zuwa sanyi daga rani zuwa damuna daga wani yanayi mara daɗi zuwa mai daɗi ko daga mai daɗi zuwa mai wahala Allah subhanahu wataala shine wanda yake caccanzawa a cikin sammai bakwai da kuma kasai bakwai qul lahum lillah kace masu samman bakwai da kasan bakwai na Allah ne shi kadai wa hum makruna bidhalika kuma su sun tabbatar da haka sun tabbatar da cewa mulkin sammai da kasai da wanda ke cikinsu duka na Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-aziz al-alim ko ba haka ban ka tambaye su waya halitta sammai waya halitta kaza ya ce wa Allah ya halitta su Allah mabuwayi Allah masani saboda ka su sun tabbatar da haka la yunkiruna ba su jayayya ba su kin yarda da haka sun yarda da ubangiji Allah subhanahu wataala shine wanda yake halittar samai yake halittar kasai amma duk da haka nan Allah ta'ala ce a tambaye su a ji amsa gare su afala hina atarafu shin lokacin da suka yarda bin firadillahi da kadaituwan Allah subhanahu wataala bil mulki wat tadbir da mulki da kuma tahiyar da halitta lokacin da suka yadda da haka shin dan menene an ya tarifu lahu ba su yi furuci da yarda ga Allah subhanahu wataala ba bil ikhlas wat tauhid da tsarkake ibada da kuma ta Allah subhanahu wataala da ibada ma'ana tunda sun yarda da Allah shine mai mulki Allah ya kadaita da mulkin sama Allah ya kadaita da mulkin kasa Allah subhanahu wataala shine wanda yake juya halitta yadda ya ga dama to tunda sun yarda da haka dan me ba za su yarda da tsarkake ibada ga Allah ba bayan ka Allah ta'ala ya ce wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din ba umarce su da komi ba sai dan an ce masu tsarkake Allah subhanahu wataala da bauta ba tare da sun hada kowa da ubangiji Allah subhanahu wataala ba ma'ana duk wanda yarda da cewa Allah shi yayi sama to wajibin shi ne ya kadaita Allah da bauta duk wanda yarda da cewa Allah shi ya kasa to dole ne ya kadaita Allah da mi da bauta duk wanda yarda da cewa Allah shi ya rana yayi wata yayi taurari to dole ne ya sarkake Allah da ibada duk wanda ya yarda da cewa Allah shi ya halicci mala'iku shi ya halicci aljannu shi ya halicci wannan sararin da muke ciki shi ya halicci haske da duhu da zawi da sanyi shi ya halicci itace da ruwa in dai mutum ya yarda da cewa duka waɗannan abubuwa Allah yi su to wajibi ne tsarkake Allah subhanahu wataala da bauta sauraka Allah subhanahu wataala ya ce in dai kun yarda da Allah ya wannan to ka kadaita Allah da bauta kan ku bauta ma kowa sai Allah subhanahu wataala wa qawluhu magana Allah ta'ala da yace kataba ala nafsihi rahma Allah ta'ala ya wajabta rahma ga kanshi ya wajabta ma kanshi yin rahma yin tausayi ga bayin shi yin tausayi ga halittar shi gaba daya mana Allah ne ya dora ma kanshi zai tausaya mun ba wai dan mun cancanci haka ba ba dan muna da haƙi a kanshi ba kuna ganewa ku Allah subhanahu wataala ba wanda ya matsa mishi ba wanda yace dole sai ya mamu shine yace dole sai ya mamu shi ya wajabta ma ya ballanta ma kanshi ne yin rahama da tausayawa ga tinkai ga bayan Allah subhanahu wataala ai al'alamul ulwi duniyar sama duniyar sama wannan sammai bakwai da wanda ke cikin su wasufli da kuma duniyar kasa wannan wadda muke a kanta da mu da sauran dabbobi da halittu daban-daban dukkan mu tahta mulki muna karkashin mulkin Allah ne wa tadbirihi kuma muna karkashin juyawar Allah subhanahu wataala wa huwa ta'ala kuma shi Allah ta'ala qad basata alaihim rahmatahu ya shimfida musu rahmashi to abinda ka gani duk wani abu da ka gani na ci gaba na karuwa na murna na farin ciki duk kohoi ne daga cikin kohon rahama Allah subhanahu wataala duk alama ce daga cikin alamomin rahama Allah subhanahu wataala wa ihsani sannan Allah subhanahu wataala kuma ya shimfida ma waɗannan halitta na shi ihsanahu kyautata wa shi Allah ya ce zai kyautata mun zai mamu abu mai kyau duka Allah subhanahu wataala mu bayan shi ne halitta shi ne shi ke juya mu yadda ya ga dama amma duk da haka nan Allah ya ba mu rama shin kudaddiya ga tana ma'ana Allah ta'ala ya sauƙaƙe mu komai a cikin rayuwa abubuwan da kake nema baka samu a cikin rayuwarka ba ɗaya ne cikin guda dubu da Allah ya maka da yadda kake neman wannan ka kasa samun shi da sauran da haka suke za ka rayuwa da ce numfashinka da yin za ka yi sai ka nema kuma shi ma kai ruwa rana ganinka sai an kai ruwa rana jinka sai an kai ruwa rana motsawanka tashinka zamanka duk abin da za ka yi sai ka dade baka samu ba kamar yadda kake dadewa kana roƙo a baka kuɗi a baka wani aiki a baka wata kasuwa abin ya dade ba a samu ba kaga kwara ɗaya ne ba cikin abubuwa da Allah ya maka masu yawa to da a ce kowane haka ake ma jinkiri shekara shekara biyu shekara uku yaya shekara uku baka zanna ba kana neman ka zanna zama ya kiya ko kuma ka zanna kana so ka tashi shekara da shekaru yaya saboda haka zan yi gode ma Allah da lokacin da muka samu kanmu cikin wata matsuwa to mu tuna nemomin Allah waɗanda ba mu iya kilga su wanda Allah ya mu lalle da Adam mutum ne gajeri ɗadam yana son duk lokacin da ya nema zai samu ko ba haka bane da adam yana son duk lokacin da ya bukaci abu ya same shi da gaugawa kuma kulikal insanu min ajal an halitta mutum da gaugawa tafiya shi ce gaugawa to amma ya sani duk lokacin da ya ba abu da gaugawa bai samu bai san cewa Allah ya masa da yawa waɗanda ko roƙon Allah ma bai ba Allah ya bashi kuma suna da yawa kuma ba ya ƙididdige su waɗanda kake daga hannu ka ce Allah ya baka ‘yan kaɗan ne ƙwara ɗai ne wallahi cikin dubban nemomin da Allah ya maka to sai ka gode ma Allah subhanahu wataala kasancewa Allah ya lullube ka da rahmashi wa taghammadahum bi rahmatihi kuma Allah ya lullube su da rahmashi wa imtinanihi kuma Allah ta'ala ya lullube su da kyaututtukan shi Allah mana kyaututtuka da dama wanda wasu ma ba mu san kyaututtuka bane sai an gaya mu ko muna nan ciki za mu zo mu ƙara rayuwar mu ko mu taba sanin wannan abin kyauta ne ba wannan abubuwan ma suna da yawa kyaututtuka ne ba mu taba zan da mu ce Allah mun gode ba ban ma taba tuno su ba ban ma taba san ya su lissafin mu ba kuma suna nan yanzu ranar alkiyama Allah ya tsira mai tambaye mu ya zamu mun taba godewa mun taba tuno su to amma da yake Allah subhanahu wataala ya san ya san mu kwakwalwar mu ba ta ya rike komi dole mu rike wasu wasu kuma mu manta su yasa Allah subhanahu wataala mai jin kai ne mai tausayi ne zai tausaya mana ko ranar alkiyama ya san ba yiwa kwalwar mu muka ce sai mu rike komi fashewa za ta ko ba haka ba abinda ba kake so wanda ka fifita shi akan al'amarinka da kai da Allah subhanahu wataala kamanta da shi bare bari abinda kana gani ya zama tilas ma ne kake rayuwar kaɗin wanda ita kake so ita kake fifitawa kan biyayya ga Allah da manzon shi ka shagalta daga barinta ko ba haka ba mutum zai aje wasu kuɗi ya mance da su shi kenan in yana da rabo wata rana na cikin bincike zai ganin su ga sanar ya aji ya mance da su ba su cikin lissafin shi mutum zai mu'amala da wani fa ta karuwa ce ya ce mai ga kudinka ga riban da aka samu ya ce ya ka bari bari sai na waiwaye ka to dirar da aka waiwaye shi kuma sai ci shi ba ma yi wannan abin da shi ba a yi a yi ya ce wallahi ba yi ko ba san mutum kawai ya ce shi ba yi ba in ka maza ya ce to tun da shi ne gaskiya ba ya karban abin da ba hakin shi ba saboda haka in wani zaka ba ka je ka ba in ma sadaka da shi dai gaskiya ba iya karban saboda shi ba ya haka da shi ba kuma an yi op suna da yawa wa kataba ala nafsihi kitaban Allah subhanahu wataala ya wajabta ma kanshi wajabtawa cewa anna rahmatahu lalle rahma Allah subhanahu wataala taghlibu ghadabahu tana rinjaye fushin Allah rama Allah subhanahu wataala ta fi karfin fushin Allah Allah yana da fushi kuma yana da mai yana da rahma to amma rahmat tarin jahimi fushin shi shi yasa Allah ya ce wa yafu an kasir Allah yana yafi muku daga laifuka da kuka mai masu yawa cikin laifi goma zai kama ku da daya sauran da ya kyale ku rama Allah ba ta rijaye fushin shi ba da daidai da daidai kan kan kan ake yaya da an yi kunnan doki da rama da fushin Allah yaya yadda yake muku rama kuma haka zai muku fushi to fushin Allah dan kaɗan ne in akwai da tashi da rama Allah subhanahu wataala da yadda yake mu rama haka yake fushi da mu da tuntuni ya tada mu da babu kowa cikin duniyar nan da ba harkoki za a tsaida mu ba da ba hannu ba za a jarraba mu da ita ta rishin lafiya kadai ba gaba ɗaya za a sabkan mana da rishin lafiya ko hannu ba ake za ka ga waɗansu ne ke kamuwa kuma su ma yan kwarori ne in ka kalle yawan mutane duk wannan yana nuna cewa rahma Allah subhanahu wataala tarin yayi fushin Allah mai girma da ɗaukaka sai mu gode ma Allah subhanahu wataala wa anna al-ata'a kuma lalle kyauta habbu ilaihi ita ta fi soyuwa zuwa ga Allah minal mani daga hana Allah ta la ya sanya babu fiye da ya hana mu riba ka gani ko talauci ne in ka kalli cin mu ake talakawa ko ba haka ba akwai talakawa da yawa a cikin mu amma an ka dibi talaucin irin na ƙarshe wanda kwata-kwata babu komi babu babu gida babu waje bai ba kowa a jiya ba za ka ga 'yan kwarorin mutane haka an ka kalli rishin lafiya mutanen da suke asibiti galiban su ne marasa lafiya da waɗansu 'yan kwarori da suke cikin gida sauran mutane ga sunan duk sun bazu cikin duniya suna ta neman abinci ana ta neman ilimi ana ta farakarwa ana ta yada addinin musulunci ba haka bane to kaga kenan hanawar Allah ta'ala ya karance akan badawan Allah subhanahu wataala to duk wannan ya shafi kataba ala nafsihi rahma Allah subhanahu wataala ya wajabta maka kansa rahma to shi yasa da yake waɗannan abubuwa wa anna Allah qad fataha cewa Allah subhanahu wataala kuma ya riga ya bude li jami'il ibadi ga dukkan bayi abwabar rahma kofofin rahma gaba daya da Allah ya buɗe su in lam yughliqu alaihim abwabaha matakar dai su basu kulle makan su waɗannan kofofin ba bi dhunubihim da zunubansu in dai ba zunubai muka koma muna yi gadan gadan ba dare da rana ba ji ba gari muna ta saban Allah muna ta abinda muka ga dama wanda Allah ta'ala ya hana mu yi shi in dai ba haka nan ba to kohohin rama Allah duk bude suke kowace kakon kasa za a buda maka ita da lokacin da ka so shiga za ka shiga amma mutum shi ke kulle makan shi kohohin rama Allah da zunuban shi domin zunuban shi ma abu ne saboda su Allah ta'ala yana iya kulle maka wata samayya wani ci gaba wata karuwa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana hana bawa wani abu da yake nema wurin Allah bi zambi yusibuhu saboda zunubin da ya aikata Allah ya kiyaye wada'ahum ilaiha kuma Allah ta'ala yana kiran bayi zuwa ga waɗannan kohohin nashi in lam tamna'hum min talabiha ma'asihim wa uyubuhum matukar dai zunubansu da aibubbukan su ba su hana su daga neman wannan rama ta Allah ba da kuma kofofin Allah subhanahu wataala ba ka san zunubi da kake ganin shi datti ne kasamta ne dauda ce ka san dauda kazamta yakan hana mutum shiga cikin mutane ko ba haka bane to haka su ma zinabai da waɗansu mugayen ayyuka haka suke ma mutum su hana mutum kaiwa wurin Allah subhanahu wataala din ka je sai ka iske kofofin rufi din ka roki Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce a kulle maka saboda kai kazali kana tare da dauda shi kuma Allah subhanahu wataala yana son mutane masu hasken zuciya yana son mutane masu hasken jiki yana son mutane masu hasken kaya Allah subhanahu wataala lalle baya kallon jikinka baya amma yana kallon me tsaftar da ya saka ni kana da tsafta yadda Allah yake so ka zama mai kyawun zuciya haka yake so ka zama mai kyawun jiki kuma haka yake so ka zama to wato mai kyawun kaya domin ka gana da Allah subhanahu wataala Allah ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjid ku rike adanku da kwalle ku a wurin kowane masallaci duk lokacin da za ku bauta ma Allah subhanahu wataala ku bauta ma Allah cikin ku bauta ma cikin kyakkyawan kamanni muna ganewa ko to in ba haka ba ai duka da zinubai sukan hana mutum ya samu rama Allah subhanahu wataala saboda munin su a wurin Allah subhanahu wataala dan Allah ba ya san su ya hana aikata su sai Allah ta'ala ya ce la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi Allah ya ce lalle sai Allah ta'ala ya tattara ku gaba daya ya zuwa ranar alkiyama babu kokonto a cikin wannan rana wa hada qasamun minhu mala yace wannan rantsuwa ce daga Allah da Allah ya ce la la yajma annakum rantsuwa ce Allah subhanahu wataala yake wa huwa asdaqul mukhbirin kuma Allah ta'ala shi ne mafi gaskiyar masu ba da labari duk wani wanda zai baka labari to bai kai Allah subhanahu wata'ala ba wa man asdaqu min Allah haditha wane ne wanda ya kai Allah subhanahu wata'ala labari na gaskiya wa man asdaqu min Allah ila wa ya ba Allah zance mai kyau zance na gaskiya to Allah ta'ala ya fi kowa zancen gaskiya amma duk da haka nan Allah ya rantsi la yajma annakum wa qad aqama ala zalika Allah ya tsayar akan tashin alkiyama da tare mutane min alhujaji daga hujjoji wal barahin da kuma dalilai ma yaj'alu haqqal yaqin abinda zai mai da tashin alkiyama wato haƙƙi ne na yaqini haƙƙi ne na tabbas ma'ana gaskiya ce tabbatatta Allah subhanahu wataala ya tsayar mana da dalilai masu yawa waɗanda suke nuna cewa lalle Allah subhanahu wataala sai ya tsaida kuma tsayuwar mu gaban Allah subhanahu wataala gaskiya ne kamar yadda muke magana haka za mu tashi gaban Allah subhanahu wataala muna tsaye domin Allah ya sakanta mana da abin da muka aikata ranar alkiyama malam yace walakin abad zalimuna illa juhuda sai ya zalimai mushrikai kafirai masu kin yarda da tashi alkiyama sun kiya sai dai su yi jayayya kawai kuma jayayya ce suke ba da gaskiya ba kawai hankalin suke kawo cewa a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usuna idan mun mutu muka zamanto kasa muka zamanto kasusuwa shin za a tada mu su kullum tunaninsu sun mutu kuma a maido su sun zama kasa kuma a tada su sun zama kasusuwa kuma haka nan dai su tashi gaban Allah a wa'a ba'un al'awwali wai hada ma iyayenmu da kakanninmu na farko duka za a tada mu Allah ce kul na'am wa antum dakhirun za a tada ku lokacin da za a tayar da ku kuna kaskantattu kuna wulakantattu ba kowa ba ba komai ba gaban Allah fa inna ma hiya zajratun wahida Allah ya ce tsawa guda ɗaya ce za bai dahu sai ga su yan buruna suna kallon junansu shike na an gama a wata aya Allah ya ce bai dahu bi sahira sai ga mutane burbushin kasa gaba ɗaya duka kasa ta hidu su wa akhrajatil ardu athqala ba wani abu bane a wurin Allah subhanahu wataala abu ne mai sauki Naka hujjoji suna nan da yawa cikin Alkur'ani kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul waqi'a afara'aytum ma tumnun shin kuna ganin abinda kuke jefawa na maniyi a cikin mahaifin matanku a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun shin ku ne kuke sauya wannan maniyi ya koma jini ya koma tsoka ya koma kashi ya koma tsoka a lullube shi da kashi am nahnu al-khaliquna ko ko mu ne muke sauya shi mu maida shi me mu maida shi jini mu maida shi tsoka mu maida shi kashi mu maida shi halitta daidai ta ciya Allah kaga yana so ya nuna mamu yadda Allah yake sauya mani ya koma jini haka Allah zai maida kasar da muka koma kuma mu koma mutane Allah ce nahnu qaddarna bainakumul mauta وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى ولولا تذكرون الله تعالى يكون صحيح لتا تبركوا هل تبركوا شينا أنه آدم هيكون صحيح لأكا يعني تشبه كساتي الله تعالى تقوم مي تقوم متن تقوم متن don a nuna maku kasancewar tashin kura na alkiyama abu ne mai sauki wurin Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kawai lamarin Allah haka yake Allah ya ce afara'aytum ma tahrusun ku bani labarin abin da kuke shukawa din shukar da kuke a cikin gonakin ku a cikin jigawa na fadama za ku zo ku zuba iri a antum tazra'unahu am nahnu zari'una ku ne kuke tsiro shi daga cikin ƙasa idan ya aka binne shi ko ku ku kawai ya kakku ku ainihi ku yi gina ku ne ku tafi ku ba ku yi ba shi ruwa Allah ke ba shi ruwa kuma Allah ne zai tsirowa da shi in aka bar ku za ku iyawa Allah ce launa sha'u la ja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahuna da mun ga dama lace sai mu sanya shi karmami busashe ku tsaya kuna ta mamaki inna la mughrabuna lalle mu tara akai mu bal nahnu mahrumun a hana ma kai saboda haka shirka wannan wanda kuke yi daga baya bayan sati bayan sati biyu bayan sati uku ka ganta gataran duk ta hito daga cikin kasa ikon Allah ne Allah da ya fito ta daga cikin ƙasa to haka Allah zai fito ku daga cikin ƙasa ranar alkiyama shi yasa Allah ya ce wa taral ardu hamida zaka ga ƙasa ga ta nan ta bushe babu ruwa a kanta ba ce yawo a kanta ba ta da kyan kallo ma fa idza anzalna alaiha alma'a tazzat in muka saukar da ruwa a kanta sai ta girgiza wa rabat kuma sai ta kumbura wa ambatat min kulli zawjin bahij sai ta ciro da dukkan wani nau'i wanda yake mai birgewa na ainihin ciyawun da Allah yake fito su daga cikin ƙasa dalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir saboda Allah subhanahu wataala ba shine gaskiya shi yasa Allah ta'ala yake tsoro da ciyawun da mutane suke bukata da dabbobi daga cikin ƙasa kuma Allah lalle yana rayar da matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa dukkan komai saboda haka duk da muna in ta zo tunatarwa ake mu game da tashin alkiyama domin za ka ganin ciyawu ga sunan gewaye da gidanka ba gefen hanya ba wanda ya shirka su wata wajen nawa ake bakwai ake ana taka su ana tattakan wurin amma ga banza da an saukar da ruwa ko hanyar da mota ke bi in aka barbanta ciyawa ke hita wasan domin Allah subhanahu wataala ya nuna ma shi mai cikakken iko ne kuma yana tunatar da kai da yiwuwar tashin alkiyama ka bar jayayya ka bar kokonto game da tashin alkiyama haka ruwan sama da Allah yake saukar da su a fara'aitumul ma'a alladhi tashrabu a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun ruwan sama da yake sauka Allah yake kuke saukar da shi koko Allah launa sha'u ja'alnahu ujajan da mun ga dama Allah ce sai mu sanya gishiri ba sha'uwa walau la tashkuruna dan mi ba ku gode ma Allah subhanahu wataala to saukar ruwan sama ma alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama shi yasa Allah ta'ala ya ce anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعمكم فإذا جاءت الصاخة الله يحدى أبن دبي تاشن الكيامة شو علاقة سبب عليك yanda Allah ya saukar da ruwa ciyawa ta yi to haka Allah subhanahu wataala zai hidda ku daga cikin kasa domin Allah ya muku hisabi a gaban shi ranar alkiyama da haka hujjoji dai suna nan barkatai cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu wataala ya tsaida su domin ya nuna mana yiwuwar tashin alkiyama kuma tashin alkiyama abu ne mai rango mai mai tsananin da matukar sauki wurin Allah subhanahu wataala wa ankaru qudrat Allah haka kabarai suka ki yarda da ikon Allah subhanahu wataala ala batil khalaiq abu sa tayar da halitta Allah ya ce awala min al-insanu أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم متم بيغتشو على اللي مو مكالتشي لك أبن منيبة ألم نخلقكم من ماء مهين وما لتشكو لك رواء أبو ملاكا تروابا wajalnahu fi qararin makin muka sanya shi a cikin matabbaci wanda yake mai karfi wanda zai rike shi ila ajalin ila qadarin ma'lum fa qadarna fa nimal alqadiru Allah subhanahu wataala ya ce wani lokaci sai muka maida ka mutun ga ka sai ga mutun yana rigima yana ta jayayya yana ta husuma wa daraba lana masalan har yake buga man misali yana man yuhil idama wa yarami wannan kasusuwan kashi ne ya gushi da ka da ka murza haka sai zama gari wa zai rayar da wannan kashin ya maida shi mutum ya koma kashi mai tauri alhali yayi tabshi yanzu Allah ya ce qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra Allah subhanahu wataala wanda ya halicci wannan kashin karan farko shi kuma zai rayar da ita karo na biyu wa huwa bi kulli khalqin alim Allah subhanahu wataala masani ne game da dukkan halitta gaba daya mana babu wani abu da yake boyewa cikin halittar mu da inda muke da inda muka wace da inda muka mutu ma Allah zai tada mu da inda muke Allah zai kira mu yawma yunadi munadi min makani qarib ranar da mai kira zai yi kira daga wuri wanda yake kusa kowa kusa yake da yi wannan kiran kowa zai amsa wannan busar da an yi ta shi kenan kowa zai amsa kiran Allah subhanahu wataala ya tashi da inda kake ko cikin ruwa ka narke ba dai an taba yin ka ba to Allah zai cewa ka zo ka zo yana kiran ka dole ka zo ba dabba ta canye ka ba Allah zai kira ka ka zo ba kasa ka koma ba Allah zai kira ka ba wuta ta toye ka ba ƙurbus sai da ka koma kawai kuma gawayin ma aka zo aka yi amfani da shi shi ma ya bi iska ka zama toka Allah zai kira ka Allah zai cewa duk wanda na taba halitta ya tashi kawai wannan abu ne mai sauki wurin Allah subhanahu wataala Allah kara mana imani to da haka kafirai wato sun ki yarda da ikon Allah mana ba su yarda da iyawan Allah ba kudura shine kai abin da ba zai gagare ka ba to Allah subhanahu wataala babu abin da yake gagare shi amma su kafirai sun kiyarda fa awza'u saboda haka suka yi ta sauri suka yi ta gaugawa fi ma'asi a cikin sabon Allah subhanahu wataala aikin kenan dare da rana sabon Allah su yi zalunci su yi babakere su yi kama karya su yi shirka su yi kafirci aikin kenan na kafirai dan ba su yarda da ni in an mutu za a tashi ba duk wanda kaga ya zara dandan shi yana ta saban Allah yana ta masha yana ta aikin da ya ga dama ba kakkantawa ba nadama babu tuba ba istighfari to kamar bai yarda da cewa gobe zai tashi gaban Allah ba wa tajarrawa ala kufrihi kuma sun yi karfin hali akan kafirce ma Allah subhanahu wataala su kafirta su kafirta da Allah wani subhanahu abu bane me yasa saboda ba su yarda da tashin alkiyama ba fa khasiru dunyahum saboda haka sai suka yi asarar duniyarsu wa ukhrahum kuma suka yi asarar lahirarsu duka sun yi asara gaba daya wani ya za kala don haka Allah ta'ala ya ce allazina khasiru anfusahum fa hum la yu'minuna waɗanda suka yi asarar kansu Allah ya ce waɗannan ba su ba da gaskiya da Allah saboda haka cin riba shine ka yarda da tashi alkiyama domin tashi alkiyama ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya ce a yi imani a ba da gaskiya da su ne kullum ka zan kiki ga ranka wata rana kamar yadda yanzu kake da rai kana walwala kana yawace yawace haka za ka tashi gaban Allah ba ka iya cewa komi sai in Allah ya ce ka yi magana ka zan kiki ga ranka ka zan ki yarda da haka kakka yarda ka gafala kakka yarda ka mance da wannan rana domin rana ce mai zuwa sai ta zo ba yadda za a yi kowa sai ya zo rana ce da kowa sai ya yi tsaye gaban Allah babu wani wanda za a cewa ba ya zuwa ba ranar idi ba ce ba ranar arfa ba ce wanda wasu za su tsaya wasu na nan su yi zamansu rana ce da kowa sai ya je saboda babu wurin zuwa in batan ba kallala wazar ila rabbika yawma idinil mustaqar babu wurin gudu babu wurin tsira sai dai wurin Allah subhanahu wataala to da haka kenan wanda ya sagarai yadda imani da Allah da ya halicce shi imani da annaba da littattafan Allah ya imani da mala'ikun Allah to haka kuma ya zama wajibi ya zanki tuna wannan rana ranar da zan yi tsaye gaban Allah domin Allah ya sakanta mai da abin da ya aikata mai kyawu ko mara kyawu to wanda bai yarda da haka ba to yayi asara ya faɗi kun san rayuwa da muke yi duk lokacin da muka zo duniya muka kai inda za a rubuta mana laifi ko zulumi ko lada to shi kenan yanzu ban kulla kasuwanci ne da Allah yanzu yarjejeniya ce ga taran kwantara ce ga taran mun kulla da Allah wanda gaskiya cikin wannan kwantara shi kenan ya ci nasara ya ci riba wanda kuma ya ƙarya da ya gaskiya ba take munafici yake ne zalunci ya tabi ya yi asara domin da dukiyarka da ranka duka Allah ya sayi su sai kuma Allah zai baka aljanna ma'ana kudin biyan ka shine mi aljanna kudin da za a biya ka da kwantarar da ka kulla da kai da Allah shine aljanna inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعاده من الله ka gaya mana wanda ya kai cika alkawari kamar Allah subhanahu wataala fastarkiru bi bai'ikum alladhi bayani Allah ya ce ku yi murna da farin ciki da kulla kasuwancin da kuka yi da ku da Allah subhanahu wataala dalika huwal fawzul azim Allah ya ce wannan shine babban rabo ka cika alkawarin da kai da Allah saboda kasuwancin ka da Allah shine kai sallah kan lokaci kai sarki ka yi alwallah duk abin da Allah ya sa ka kai kai duk abin da Allah yana ka bari ka bari shine kasuwancin shine kwantararka da Allah subhanahu wataala ka tsaya ka kare ta Allah da ibada kai kuma insha Allah ta'ala Allah zai baka farin cikin da kake nema domin ba yadda za ka samu farin ciki a wannan duniya baka isa ba kowane ne kai sai dai ka dan samu abin da ka samu na farin ciki amma bakin ciki cikin wannan duniya yana da yawa kuma dama ita duniya gidan bakin ciki ba gidan kana nema ma to ka bari ita duniya kullum ka take ta leko ta koma duniya da kasan innuwa haka take kasan innuwa ba ta dawama ko ba haka ba in ta dawama ba ka so domin kana bukatar rana shi yasa ta gabas na karewa sai ta yamma ta kama haka ake yi to haka duniya take ka fai'ika au ka hulmika in halimta duniya kamar innuwar ka take ko kuma kamar mafarkin ka take in kayi mafarki inda ka zan mafarki in kayi shi ba dawwama za ka yi cikin shi ba tashi za ka yi tashi za ka yi kana nan kayi mafarki ko ina kudi ne dakin ka gasu nan kamfanin nuka gasu nan tashi za ka yi babu ko dala mafarkin zai karewa ka farka haka duniya take yadda ka san mafarki haka take ba ta da bambanci da mafarki ba ta da bambanci da me da inuwa babu wanda ya taba samunta domin wanda ya fi kowa samunta kuma za ka ga ya fi kowa neman ta to ina ya same ta bai samu ba ya fi kowa kudi a duniya amma sai wata baya gidan shi ko me yake nema in ga yi magana cin suna cin duniya wurin ne ko me yake nema abin da ya tara da zai tsayawa kullum ci miliyan daya abin bai garewa kullum a kashe miliyan ko ba abin da za a kashe sai an nemo shi a kashe abin bai karewa amma kuma hanyar tsaye ma yi ka nema ko gaga ba a samun take ita duk wanda ya same ta to ya samu wahala kamar yadda duk wanda ya rasa ta ya samu mi ya samu wahala to duniya haka take me wanda yake samun ta cikin bakin ciki ba cikin farin ciki ba haka wanda ya rasa ta kullun cikin bakin ciki yake to kaga kenan kyakkyawa abin da zaka gabatar da shi domin rayuwarka shine ni shine kai riko da addini ka bauta ma Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace sai Allah ta'ala ya ce wa lahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul alim duk abin da ya kwanta ya tabbata a cikin dare ko cikin yini na Allah ne shi kadai ba huwa samiul alim kuma Allah subhanahu wataala shine mai yawan ji Allah shine mai yawan sani malai yace eh lam anna hadhihi sura ka sani cewa ya kai musulmi mai karatun wannan sura mai girma annabi suratul karima lalle wannan sura mai girma suratul an'am qad ishtamalat tana tattare ne ala taqririt tauhid abu sa tabbatar da tauhidi tabbatar da kadaita Allah subhanahu wataala bi kulli dalilin da dukkan wani dalili aqaliyin dalili na hankali wa naqaliyin da kuma dalili wanda yake na cirowa bal mala yace kai bari wannan magana ma kadat wannan sura mai girma ta yi kusa an ta kuna kulluwa ta kasance dukkan ta gaba da fi sha'anin tauhid a cikin sha'anin tauhidi ne wa mujadalatil mushrikina billah da kuma jayayya da mushrikai waɗanda suke hada Allah da wani almukaddibina li rasuli masu ƙaryata manzanni shi saboda wannan sura tun daga farkon ta karshe duk tana magana ne akan mi akan tauhidi tauhidi kuma shine abin da Allah ya halicci duniya saboda shi Allah ya halitti duniya saboda abota mashi a kada ta shi da bauta ka abota ma kowa ka abota ma gunki na duci ko na ici ka abota ma rana ko wata ka abota ma taurari ka abota ma dabbobi ka abota ma duk wani wanda ba Allah ba ko ma wane ne shi ko mun girman shi ko mun matsayin shi duk wani mai matsayi so ake in ya kama kai imani da shi kai imani da shi amma ba so ake ka bauta mashi ba duk wani mai matsayin ya kai kaso shi to kaso shi amma ba ka bauta mai ba ka tsaya ka tsaya ka tsaya da shi matsayin bawan Allah wanda ya zama dole a yi imani da shi ko kuma dole a so shi shikenan kawai amma ba zai tsallake wannan iyakan ba zuwa ga samun bauta domin duk wanda ya bauta ma wannan Allah ya tabi yayi asara wanda ya bauta ma wannan Allah ko ba wani domin Allah ta'ala bai yi umarni da bauta ma kowa ba sai shi kadai to abinda wannan sura take kumshe da shi malam yace kai kusan ma wannan sura ta kusa ta zamanto gaba ɗaya ma tana magana ne akan tauhidi kada ita Allah subhanahu wataala fa hadhihi ayatu wayannan ayoyin zakara Allah fiya cikin su Allah ya faɗi ma yatabayyanu bihi alhuda abinda shari'a take bayyana da shi wa yanqali'u bihi shirk shirka kuma yana ainihi tsayawa da shi mana ana dakata da yin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ba zakara sai Allah ya faɗi an na lahu ta'ala cewa na Allah ne shi kadai ma saka na fillaili wannan hawa wa zalika huwal makhlukatu kulluha wannan kuma shi ne halittun Allah dukkansu gaba ɗaya na Allah ne kamar yadda can baya Allah ya ce kulli man ma fi samawati wal ard kullillah ka ce wane ne wanda yake da duk abin da yake cikin sammai bakwai da kasai bakwai ka ce na Allah ne ko to haka sai Allah ya kara maimaitawa Allah ya ce wa lahu ma sakana fil layli wan nahar wa zalika wal makhluqatu kullu wannan kuma halittun Allah ne dukkan su gaba daya min adamiha na yan adam din su halittu wadanda suke yan adam ma'ana da ya annaba adam mutane kenan ko mutane dukkan su na Allah ne dukkan su Allah ya halice su babu wani mutum wanda ya halicci kanshi babu wani mutum wanda ya samu kanshi kawai ko ya fado cikin wannan duniya sadin babu shi kowa halitta shi aka yi hatta baban mu annabi adam ba halitta shi aka yi ba Allah halitta shi khalaqal insana Allah ya ce min salsal al-fakhar Allah ya halicci dan adam ya halicci mutum daga mi salsal al-fakhar kasko ne busashe in an buga yana kara da shi Allah ya halitta annabi Adam ba kaga annabi Adam ba dirowa cikin duniya ba Allah ne ya halitta shi to ballantana mu yayin shi da wajinniya ko wajinniya da kuma aljannin su gaba dai dukkan Allah ne dukkan aljannu gaba dai bayan Allah ne aljannu saboda haka dukkanin da ke ga aljannu da fawon da ke gare su da tasarrufin da suke wanda ya yi namu to duka Allah ne ba su wannan ikon domin mi halittun Allah kenan Allah ta'ala shi ya ba su wannan karfin da ke gare su wa mala'ikata da kuma mala'ikun da ke cikin duniya duka na wane ne duka na Allah ne gaba da yansu wa hayawanatiha da kuma dabbobi dabbobin gida da na dawa da kwari da tsuntsaye kafinsu duka na Allah muna gane wa ku babu wata halitta ba ce Allah subhanahu wataala ya halicce ta wa jamadatiha da kuma sandararrun abubuwa waɗanda ba su motsi kamar itace kamar duwatsu kamar karafuna kaga waɗannan duk sai suka ba su motsi ko sai an motsa su to dukkan su halittan Allah ne subhanahu wataala falkullu duka waɗannan da aka zano halkun halitta ne mudabbaru na kuma Allah ne ke tafiyar da su Allah yake juya su kamar yadda Allah yake juya mu su ma ka Allah yake juya su yadda Allah yake juya muna karuwa ko ba haka ba tun muna yan jarirai har mu koma muna zama har mu koma muna lallabi har mu koma kokarin tashi har mu koma kokarin tafiya har mu samu ƙarfi har mu zanki zubawa da gudu har mu yi ƙwarin jiki har mu yi hankali har mu kai da za mu mallakan abubuwa na duniya ba karuwa wacce muke ta yi duka Allah ne yake ta tafiyar da mu haka yake ta samu muna ta karuwa muna ta daɗuwa har mu tsufa Allah subhanahu wataala shine yake tami shine yake tamam wannan abu wa abidun kuma dukkan su gaba ɗaya bayan Allah ne musakharuna horarru ne da rabbihim alazim ga Allah subhanahu wataala ubangijin kowa mai girma alqahir almaliki Allah mai karfi kuma Allah mai mulki dukkan su Allah ya horar da su da abin da kake horewa Allah ne in ka ganka da basira in ka ganka da kokari in ka ganka da hazaka duka Allah ne ya maka ba wa kai kama kanka ba kyauta ce baiwa ce ta Allah subhanahu wataala kuma Allah ya yi ma kowa bai hana kowa ba kowa akwai inda Allah subhanahu wataala ya ji shi fa yasihu fi aqlin wa naqlin mala yace shin ko ya inganta a cikin hankali da dalili an ya'buda min ha'ula'il mamalik ko an yubada abauta ma min ha'ula'il mamalik daga cikin waɗancan bayan Allah da Allah ya mallaka mutane da aljannu da mala'iku da tsuntsaye da dabbobi da sandararren abubuwa ko ya dace abauta ma wani ɗaya daga cikin su bai dace ba ko saboda mi saboda bayan Allah ba su da haƙƙin abauta musu allazi la naf'alahu wala dhurra wanda babu amfani a wurin shi kuma babu cuta dukkan waɗannan da Allah ya zano gaba ɗaya babu amfani wurin su kuma babu cutarwa wurin su dukkan mu nan babu wanda ya mallaki cuta sai da izinin Allah babu wanda ya mallaki amfani sai da izinin Allah dukkan mu nan gaba ɗaya ba za ka iya ba wani ba sai Allah ya yarda haka ba za ka hana wani ba sai Allah ya yarda to Allah da sai ya yarda za ka amfanarwa sai ya yarda za ka cutarwa shi kadai ne abin bauta wa yutraku li ikhlas a bar tsarkake ibada lil khaliq ga Allah mahalici al mudabbir Allah mai juya halitta shi al malik Allah mai mulkin kowa da komi abbarin nafi Allah mai cutarwa Allah mai amfanarwa wannan hankali yana nuna haka Allah da yake da wannan sifa a kibauta mashi a tsarkake ibada gare shi a jiya tsarkake ibada ga wani wanda baya da waɗannan abubuwa amil uqulu salima ko kuma hankali wanda yake lafiyayye wal fitarul mustaqima da dabi'a wanda take miƙakkiya tad'u ila ikhlasil ibada tana kira ne zuwa ga tsarkake bauta ga Allah shi kadai wal hubbi da kuma ainihin tsarkake so ga Allah muna ganewa Allah subhanahu wataala wajibi ne ka so shi fiye da komi saboda haka ne saboda kana son shi ne kake baro harakokin duniyarka ka bar harkokin duk hada-hadarka duk samayyarka idan lokacin magariba ya ka zo masallaci ko ba haka ba kana cikin karba kuɗi shagonka ana hada hada ka ce da Allah a tsaye da mutane a je a yi sallah dan san Allah ne amma kai baka ba san kana san Allah kai dai ibada kawai kake to alama ce ta bi ta san Allah subhanahu wataala kuma in ka dawo ba ka gajiya bayan awa ɗaya da magariba ka ji ana wani kiran sallah kuma kuma har yau in arwalla tana nan bata kare ba a tai masallaci in ta kare a sake wata duk ba za ka gaji ka dawo masallaci ka ce a rufe shagon in biro ce a rufe ta in ma wurin hira ne ake ana ta hira na jin daɗi a dakatar saboda mi saboda san Allah subhanahu wataala kaga duk wannan yana nuna cewa wajibi ne a tsarkake so ga Allah subhanahu wataala to muna nan muna tsarkake so ga Allah ban ma sani mu dai kawai ibadan muke to muna san Allah shi yasa muke haka da ba mu san Allah ci gaba za mu da harakokin mu waɗanda ba su karɓi musulunci ba ba su san Allah subhanahu wataala me suke yi lokacin harakokin gaban suke yi inda su kake hada-hada a lokacin ana cikin lissafi sai su ta mamaki yaya ana cikin samun kuɗi za ka taya wani wuri gaban nan ka tsaya ya ta gaba ba sai ka je ka yi ba kana so kai kai kuma ka san abin da ba sani ba kana ji garan ka abin da ba su ji garan su haka wata haraka da ake ta samun kudi in ka ji labarin Allah ba ya santa harakan giya baka san ba ta da jawo ba kana ta yi ana ta samun kudi ana ta gida shi ana ta bude kambanoni ana samun muguwar riba ko harkar kwayoyi harkar shaye-shaye ran da ka ji wa'azi ya ratsa ka ka ƙara ji ya ratsa ka ya shiga jikinka kawai sai ka ce an bari tun daga cikin duniya za su taho saboda kai babban kwastoman su ne kiliyan su ne babba za ka ga sun baro inda suke sun zo suna mamaki har kuka za su zanki makudan kudi miliyan kudi za ka yi asararsu kana musu magana su wannan bai da alaka da addini addini da wannan harka ce ta duniya ta samu amma kai saboda ka ji wa'azi Allah da kake bauta ya hana wannan mu'amala shikenan ka dakatar da ita kawai me yasa saboda san Allah duk wasu miliyoyi mutum za ka gaba ya bar wannan harka yana neman durkushewa duk kudin da yake samu da ana tafata ka ana ta abubuwa sun tsaya amma bai damuwa saboda son Allah saboda son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan da alama ce daga cikin alamomi tsarkake soyayya ga Allah subhanahu wataala wal khawf haka ma tsarkake tsoro ga Allah subhanahu wataala war raja da kuma tsarkake fata wurin Allah subhanahu wataala lillahi rabbil alamin ga Allah subhanahu wataala malicin komai da kowa lokaci ya ku wa kira sallah Allah ta'ala shine mai yawan ji li jami'il aswati ga dukkan muryoyi gaba daya Allah ta'ala yana jin su ala ikhtilafil lughat akan sabanin maganganu sabanin harsuna sabanin luggogi Allah ta'ala yana jin kowane yaren da kake yana jin kowane harshe ka bude baki kai magana da shi Allah yana jin ka magana kake yi wada kake yi zikiri kake yi wa'azi kake yi karantarwa kake yi jawabi kake duk abin da kake da kowane harshe Allah subhanahu wataala yana jin ka yana jin kowa ala ikhtilafil lughati bi tafannunil hajat da bambance bambancen bukatu Allah yana jin kowa a lokaci daya domin shi Allah mahalicci ne saboda haka yana jin kowa a lokaci daya muna ganewa ko Allah subhanahu wataala yana jin kowa a lokaci daya tare da mabambantan bukatun da ke gare mu wani roƙo Allah yake wani karatun Qur'ani wani wa'azi wani ilmantarwa yake wani wani abu yake daban to a lokacin duka Allah ta'ala yana jin kowa domin Allah duka shi ya halicci kowa duk wani harshe halitta Allah ne alalimu kuma Allah ta'ala shine mai yawan ji mai yawan sani bima kana Allah ya san da abin da ya riga ya faru duk abin da ya faru baya Allah ya san shi wa ma ya kunu da abin da zai faruwa nan gaba Allah ya san shi wa ma lam yakun da abin da ma bai faru ba lauka da kaifa ya kunu da zai kasancewa to yaya zai kasancewa Allah ya san yadda zai kasancewa wannan dai na cikin sanin Allah subhanahu wataala duk abin da ya wuce baya Allah yana sane da shi domin dama ya riga ya rubuta shi abin da yake faruwa yanzu ma da kuma wanda zai faruwa nan gaba ba munin yaya zai faru Allah ya san ya zai faruwa haka ne ko don ba mamaki nan da shekara hamsin duk wanda ke nan baya nan wurin duk wanda ke nan baya cikin wannan duniya ya tafiye shi ba mamaki ba mamaki kuma wasu mu da yawa suna nan akwai abubuwa da za su yi ta faruwa nan gaba wanda ba mu sani ba amma shi Allah ya sanya za su faruwa kamar yadda yanzu muke ta ganin ci gaba muke ta ganin sauyi sauyi na rayuwa to ƴan bayan mu sai sun yi ganin irin sauye-sauyen da za su faruwa to duka Allah subhanahu wataala duk shi ya kawo wannan sauyin da Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah subhanahu wataala ya yana halittar abin da ba ku sani ba saraka nan gaba ba san me zai faruwa ba amma shi Allah ya san me zai faruwa wani irin ci gaba zai faruwa a cikin rayuwarmu Allah subhanahu wataala ya sani wani irin sauyi za a samu Allah duka ya sani duk halar da mu yanzu muka sha kaga dadi muke sha an kwatanta da walar da uwayenmu suka sha suna kanana da kakanninmu mu yanzu sauki muke yi to yaranmu kuma yayanmu da jikokinmu da za su zo bayanmu su kuma sai sun yi mu saukin rayuwa to duka Allah subhanahu wataala dai ya san wannan ga abin da ya faru sananne ne wurin Allah al-muttari wa Allah ta'ala shine wanda yake mai gani ala zawahir wal bawatin akan abubuwan da suke boye da waɗanda suke bayyane Allah kara mana imani sai Allah ta'ala ya ce qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan fatiri samawati wal ard wa huwa yut'im wa la yut'am قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل لهؤلاء المشركين بالله كبرى مولى أن مشركا ما سشركا دا الله أغير الله أتخذ وليا شنونا الله ذلك ومسوئي من هؤلاء المخلوقات العاجزة دقولا تنغل التنغل أن سكي قجيئيو يتولاني وان دزيج انتلا مريلا in ba shi wuka in ba shi nama in ce shi zai mana komi alhali shi ma halitta ne kamar yadda nake halitta haka za a yi wa yansuru ni kuma ya kama mana ya taimake ni afala attakhidhu min dun fala attakhidhu min dunihi waliyan saboda haka ba zan dauki wani masoyi koma bayan Allah ba Allah kare zan rike wa masoyina kuma shine wajibin dukkan wani musulmi li'annahu saboda Allah shine fatirus samawati wal ard makajin halittar samai bakwai da kasai bakwai ai Allah ne khaliquhuma wa mudabbiruhuma Allah ne mai halittar su kuma Allah ne mai tafiyar da su wa huwa yuqimu Allah shike bada abinci wala yuqam Allah subhanahu wataala ba ba shi abinci ai wa huwa ar-raziq Allah subhanahu wataala shine mai azirtawa ko ar-razzaq li jami'il khalqi shine mai azirta dukkan halitta gaba daya shike ba su abinci kamar yadda Allah ta'ala ce ma uridu minhum min rizq ba ni nufin wani arziki a wurin su wa ma uridu an yutaimun kuma ba ni nufin su kawo mana abinci saboda mi inna Allah huwar razzaq zul quwwati al-matin Allah subhanahu wataala shine mai yawan azirtawa mai karfi cikakke saboda haka Allah ke ba da abinci ba abinci ake ba shi ba kuma Allah yana azurta dukkan bayan shi gaba daya min ghairi hajatin minhu ta'ala ilayhi ba tare da wata bukata daga Allah zuwa gare su ba wata bukata da Allah yake da ita gare mu amma kuma yana ba mu abinci yana ba mu arziki yana ba mu aiki yana ba mu kasuwa yana ba mu ilimi dan karuwar kanmu ba dan karuwar shi ba amma kai dan adam kana ciyar da wani saboda mi saboda gobe amfani ka awwa kana ciyar da danka ka tubatar da shi ka baya horo ka baya tarbiya ka baya karatu na addini da na zamani saboda mi gobe ya amfani ka sa'annan kai ka gaza to shi Allah subhanahu wataala yana mu ne dan amfanin kanmu ba dan mu kare shi da wani abu ba fa kaifa yaliqu to tun da haka nan ne yaya zai dacewa an attakhidha waliyan in rike wani masoyi ghairal khaliqi ba Allah mai halitta ba ar-razzaq ba Allah subhanahu wataala mai arziki ba al-ghani al-hamid ba Allah subhanahu wataala mai cikakkiyar wadata ba ba Allah subhanahu wataala shayabo ba wanda dole a gode mashi domin da abin da kake cikin shi daga wurin Allah yake kaga dole ka gode ma Allah babu wani da ka samo daga wurin kanka babu wani da ka samo daga wani wuri wanda ba daga wurin Allah yake ba amma bikum min ni'matin fa min Allah Allah yace da abin da yake tare da ku na ni'ima to daga fa Allah yake saboda haka wajibin ku ne ku gode ma Allah subhanahu wataala irin waɗannan manyan manyan kyaututtuka da nemomi da Allah subhanahu wataala ya muku qul inni umirtu an akuna awwala man aslama kuma ka ce musu lallai ne an umarce ni in kasance farkon wanda ya mika wuya ga Allah lillahi bitauhidi ya mika wuyan shi ga Allah da tsarkake Allah da Allah da ibada wan qala lahu bita'a sannan kuma ya mike ya karbo kunce kunce Allah subhanahu wataala da biyayya li'anni aula min ghairi saboda ni ne mafi dacewa fiye da wani na bimtisali awamir rabbi da yin aiki da umarnin Allah mahalicci na ko ba haka ba duk wani wanda zai bauta ma Allah bai kai ya dace ya bauta ma Allah bai kai manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce mai kul inna umirtu an akuna awwala man aslama ni ne farkon wanda ya musulunta manzo Allah shine farkon musulmi a zamanin shi shine farkon musulmi ya yi zama shi kadai musulmi shi kadai ne babu kowa shi kadai da musulmi amma yau gashi cikin shekara 1400 da wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kashi daya kashi biyu cikin takwas na yawan mutanen duniya kuma karuwa ake ta yi karuwa ake ta yi saboda cikin mutanen duniya guda takwas kashi biyu musulmi ne kuma an ce yawan addinan duniya yawan mutanen duniya yawan addinan duniya yawan mutanen duniya din kuna ganewa mutum miliyar takwas da wani abu ke akwai cikin duniya ko to haka addinai suke miliyar takwas da wani abu a duniya to mu musulmi mun doki miliyar biyu miliyar biyu addini guda ne kare suke yi sauran da suke waɗannan addinan miliyar shidda ba mu ci nasara ba ko mu tsaya nan ba ci gari ne har yanzu can yawa muke ta yi wala ta kunan na minal mushriki kada ka zamanto daga cikin mushrikai ai wani hito aiban kuma an hana ni an an akuna da in kasance minal mushrikin daga cikin mushrikai la fi itiqadihim an ce mani kada in kasance cikin aqidan mushrikai duk wata aqida ta mushrikai kan dauke ta wala fi mujalasatihim haka ma ka in kasance a wuraren zaman su zama tare da su ma ka in wala fil ijtima'i bi haka ma haduwa da su fa hada afradul furudi alayya wannan shine farillan da ya zama farilla a gare ni wa aujabul wajibati kuma shine wajibin da yafi kowane wajibi zama wajibi a kaina Allah subhanahu wataala ya samu dace wanda muka bara daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata ka ba mu ilimi na addini da zamani Allah waɗanda za su amfane mu duniyar mu da lahirar mu Allah ka raba mu da shirka da kafirci da munafurci da zalunci da mugayen halaye marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu marigayen mu Allah ka ji kansu da rahama da gabara Allah ka sa su muta Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu Allah ka shayi mana wayan mu ka mana karshen duk wata wahala ya Allah Allah ka ba mu haɗin kai ya Allah Allah kawo mana ci gaba garin nan namu Allah kawo mana ci gaba da cikin kasan mu ya Allah Allah ka raba mu da ci baya ya Allah duk wani abu na karuwa Allah ka kawo shi a kasan mu ya Allah duk wani abu da yake ci baya ne Allah ka raba mu da shi ya Allah Allah ka shirye da mu shirye ta addinin ka ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.